إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي ميتارق البركة masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na litinin yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma yake daidai da sha bakwai ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda ba mu gushe ba muna cikin tafsirin suratul mu'minun wanda a yau insha Allah za mu ci gaba da tafsiri daga kan aya ta 109 bi iznillah muna marabtar bakinmu da suka zo daga maiduguri don kawo mana ziyara a wannan majalisi malam abubakar malam bakura da abokin tafiyarsu Allah subhanahu wata'ala ya ba da ladan zumunci kuma Allah ya bai da ku lafiya a kafin mu shiga za mu ansa tambaya ɗaya ko biyu daga cikin tambayoyin da suka zo hannu wannan yana cewa assalamu alaikum da fatan tsanuni lafiya Allah ya ƙara wa rayuwa albarka amin ya ce don Allah prof muna neman ƙarin bayani akan waɗannan hadisai masu lamba 298 da kuma mai lamba 302 waɗanda imam bukhari ya kawo su da kuma aya ta 222 a cikin suratul baqara saboda wasu daga cikin 'yan ƙalaƙato wato 'yan tatsi ne suna kawo shubaha ga mutane akan waɗannan hadisai da ita wannan ayar to na farko dai za ka gaji da tattara irin waɗannan a wajen in ƙalaƙato ko kuma 'yan tatsi ne saboda ba su da aikin yi sai wannan kuma ni na tabbatar ba wai wani ƙoƙarinsu ba ne kakka ɗauka wai suna zuwa ne su karanta hadisin bukhari ko su karanta a'a akwai wasu manyan 'yan ƙalaƙatan na duniya waɗanda su suke kawo musu su kuma su ɗauko muna mu nan ai da ƙiƙai ne yawanci satar ansa ce yanzu wannan abin da ka kawo na maganar hadisin aisha da hadisin maimuna na cewa suna al'ada amma suna kwantawa a makwanci ɗaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke ƙoƙarin rusa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama su suka kawo wannan sauraka su ma satowa suka yi duk yawanci waɗanda suke sukan hadisai a yanzu za ka samu shimahoyin da suke ɗaukowa shimahoyin da suke faɗa ɗauko su suke yi daga gurin wasu sai wasu can sun musu tunanin sai su ɗauko su zo suna baza riga suna nuna kamar wani ƙoƙari suka yi su suka je suka binciko ba wani bincike da kai ka yi sacin a google wannan shubhar za ka ganta da ansar da aka bayar a kanta so ba wani abu bane wanda yake sabo suka kawo saboda ba su da makwalar da su yi tunanin duk sata ansa ce to kuma rashin sa'ar da suka yi su ma waɗancan da suke tsara musu ɗin su ba tunanin ba kwakwalwar saboda haka sai su rika tsara abin da ba su inda za iya za su iya fita kokari kullum suke su ce bukhari da muslim da sauran malaman hadisi su ruwaito hadisai na ƙarya waɗanda suka saba wa ayoyin alkur'ani kullum abinda suke kokari su tabbatar kenan saboda saboda su cire maka jin girman waɗannan littattafai guda biyu da kuma sauran littattafan sunna idan aka rusa maka sayowar bukhari sayowar muslim da sauran kutubus sunan kutubul masanid manyan littattafai na tafsiri da littattafai na fiqhu da littattafai na akida duk aka rusa maka waɗannan to sai zanto an barka daga kai sai 'yan tsalakatu daga kai sai 'yan tatsi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wata'ala ya saukar masa da alkur'ani kuma ya dora masa alhakin yayi wa mutane bayani wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah ya dora wa annabi sallallahu alaihi wa sallama alhakin yayi wa mutane bayanin alkur'ani to yau sun waye an waye gari sun ce duk abinda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam na bayanan da yayi ƙarya aka yi babu sauran gaskiya cikin abinda aka ruwaito duk ƙarya ce bukhari makaryaci ne muslim makaryaci ne tirmidhi ibnu majah nasa'i imamu ahmad imamu malik duk makaryata ne saboda haka an rusa maka duk abinda suka taskake na bayanan annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi wanda ya sanar da sahabbansa suka sanar da tabi'ai tabi'ai suka sanar da atba'ut tabi'ina har ya zo kan malaman da suka yi aikin tattara waɗannan bayanai sama da shekara dubu da wani abu to idan suka rusa bayanan annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim aikin da aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama shi zai yi kuma yayi suka rusa to shi kenan su sai su karɓi aikin su yi da kansu tun da dai ba zai yiwu ba dole a yi bayani da haka suke aje kujera a sa mutane gaba ana musu bayani bayanin dai dole a yi shi to tun da aka ce ba za a karɓi na annabi ba kuma duk wanda ake da shi sama da shekara dubu da malamai da duk duniya ta haɗa kansa suka ƙaryata shi haka kawai da fatar baki to kaga wannan litu bayyana linnasi din sun karbe shi sun mayar da shi wajen su su su yanzu na su yanzu su suke bayani to waɗannan hadisai guda biyu da yake ishara zuwa gare su akwai hadisin Aisha akwai hadisin Maimuna a Ummu Salama wanda dukkan su suna cikin sahih Bukhari suna cikin sahih Muslim wanda suna fadar irin mu'amalar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da su duk da cewa suna jinin al'ada baya guje musu baya kaurace musu yayi watsi da su ya nisance su a'a yana jawo jinsu har ma yana kwanciya da su a cikin akan shimfiɗa ɗaya to sai suke cewa ai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid fala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin suka ce to gashi Allah subhanahu wataala ya ce wa yas'alunaka 'anil mahid suna maka tambaya game da jinin al'ada qul ka ce huwa adan shi jinin al'ada kazanta ne cutarwa ne cuta ce fa'tazilun nisaa ku nisanci ku kaurace wa mata fil mahid a lokacin al'ada su wala taqrabuhunna kakku kusance su to sai suke cewa to yaya za a yi a ce Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummar musulmi kar su kusanci mata lokacin da suke al'ada kuma ku ruwaito wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwantawa shimfiɗa ɗaya da matansa yayin da suke al'ada ai kun ga wannan ya karyata alqur'ani ba wannan ita ce da'awar ba wannan ita ce da'awar Allah ya ce fa tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna shi kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya tabbata a sunnarsa to da yake kamar da muka ce su na su ɗan kalakatan waɗancan su ɗan tatsinan farko ko in ce ɗan tatsina na na duniya waɗanda su suke kitsa musu wannan kitsatsiyar su kuma su kwasa zama kamar a kurkuturu su ta maimaita abinda waɗancan suka faɗa ba hankali ba tunani ba nasi kuma لا سمع ولا أقل قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فهؤلاء لا سمع ولا أقل بس أيكي لنسم ما بس أيكي كون عن كليبا ألا يتابون إلى شاء ويسألونك عن المحيط سنة مكة تنبيع قبل الآلة sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suke tare da shi a madina suna tare da yahudawa suna tare da yahudawa a gari guda tun kafin annabi ya yi wahayi ka sani akwai yahudu akwai yahudun banu nazir da banu qainuqa da banu quraiza wanda suna zama zaune a cikin garin madina kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira saboda haka sun gauraye da larabawa kabilar al-aus wal khazraj ɗanyen kabilu ne na larabawa biyu da suke zaune a cikin garin madina suna tare da yahudawa abin da yake cikin littafin yahudawa har yanzu in ka duba old testament za ka ga wannan maganar game da mace mai al'ada mace mai al'ada a dokar yahudu ba a zama da ita idan ka taba mace mai al'ada tana al'ada sai ka taba ta to za ka zauna cikin najasa ne har zuwa yamma hakanan idan ka taba abinda ta taba in ka zauna inda ta zauna in ka shafa abinda ta shafa in kuma ka kuskura ko kwanta da ita a guri guda ita daman kwana bakwai aka bata za ta zauna cikin najasa har sai bayan kwana bakwai sannan za ta tsarkaka to kai ma in ka kuskura ka kwanta da ita a mayafi ɗaya ko a shimfiɗa ɗaya to kai ma ka shafi wannan najasar da take tare da ita sai ka kwana bakwai ba ka da tsarki wannan yana nan har yanzu a rubuce a sifirin lawi lawiyin yana nan a rubuce a cikin old testament to saboda haka larabawa waɗanda suke zaune a madina sun ɗan fara ɗaukan al'adu na na yahudawa saboda suna kallon yahuda a matsayin wasu masu ilimi tunda su ne allazina utul kitab ko su ne aka bawa littafi su ma suna musu tutiya da cewa su suna suna da ilimi to sai suke kwaikwayon su akan wannan akan wannan abu imam muslim ya rawaito hadisi daga anas sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da abinda suka ga yahudawa suna yi idan mace tana al'ada ba a zama da ita a wuri guda ba a cin abinci da ita ba a shan abin da ta sha ana guje mata to sai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce if'alu kulli shay'in illa nikah ku yi duka wata mu'amala da matan ku yayin da suke al'ada in banda abin da ya shafi kwanciyar aure saboda haka sai yahuda suka samu labari suka ce kai shi mutumin nan yanzu ba zai bar wani abu namu ba sai ya saba mana ciki to shine wannan ayat ta sauka wa yasalunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu ma'anar abinda ake nufi da ma'tazilun nisaa fil mahid fil mahid al mahid masdar ne ko kace masdar ne ko kace ismul masdar ko al ism ko al masdar fil mahid ay waqt al mahid ko zaman al mahid ko kuma fil mahid makan al mahid sauraka yayin da mace take al'ada lokacin da take al'ada fa'taziluhu fa'taziluhunna ku nisance su nisantar tasu shine kada ku kusance su shine lafazin gaba ya fassara wala taqrabuhunna al-qirban bi kasr al-qaf shine al-jima shine al-qirban bi kasr al-qaf kun sani cewa al-qur'ani baya fitowa baro-baro yana faɗar wannan abu yana yin kinaya ne haka ɗabi'ar ƙul'ani take wala tu ba shuru hunna aw lamastumun nisaa nisaukum harthun lakum fatu harsakum anna shi'tum hunna libasun lakum wa antum libasun haka dai alqur'ani yake ba inda yake fitowa baro-baro saka fala taqrabuhunna kafku kusance su ana nufin kafku tara da su wannan shine abin da duka al'ummar musulmi suka yi ijma'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a aikace cewa ga abin da ake nufi ku yi dukkan wata mu'amala da su ba kamar yadda yahudawa suke yi ba ko nasara akwai wata kabila ta laraba ta nasara da suke kaurace da ake dauke mace ita da al'ada sai akai ta wani guri can aje ta sai ta gama ada da ita to annabi ya nuna a'a ba haka ba haka abin yake ba za ku zauna da su ɗaki ɗaya za ku zauna har shimfiɗa ɗaya za ku ci abinci tare za ku dukkan wata mu'amala za ku taɓa su za su taɓa ku amma ba za a yi saduwa ta aure ba shine ma'anar fala taqrabuhunna shi yasa a ƙarshe a gaban a ƙarshen aya yace fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah don ka ƙarshen ayar na nuna maka abinda aka hana din ko shine fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin sannan kalmar fa'taziluhunna da ake cewa ku kaurace musu su sun tana ka ce fa'taziluhunna wala taqrabuhunna suka ce suka fahimci kawai ana nufin ku kaurace musu zai zama a bisa mazhabar tatsini a bisa mazhabar tatsiniya in mace tana al'ada kakka yadda ka matsa kusa da ita shi ne ba haka lafazin suka fassara shi ba kan ku kusance tunda kusancin su ba su ɗauke shi a matsayin mu'amalar aure ba zahirin abin da suke ɗauka kakka zama kusa kira idan mace tana al'ada da ka ganta ka gudu ku yarda ku matsa kusa da juna ballantana ta taba ka ko ka taba ta ban sani ba dai a mazhabar wani hukunci suka yake in an taba in an taba juna ta dan zungure ko dan ka dan zungure ta ya kamata dai dan tsine ya bada ansa tunda dai an ce fala taqrabu da kakku kusance su wanda aka tunda an fassara kusanci shine kakka matsa kusa da ita ko abinda annabi ya bayyana mana shi Allah ce mana bayanin ko mu ya bayyana mana me ake nufi babu da matsala mu mun gama samun bayani to amma kai yanzu tunda tatsina ne zai bayani to tatsina sai ya gaya maka fala taqrabuhunna kakka kusan kakka matsa kusa da su to idan aka kuskure kai tatsine da ita tatsina kuka kuka taba juna ya za a yi kenan me hukunci a mazhabar tatsiniya wanka za ku yi istighfari za ku yi tuba za ku yi ya za ku yi sannan in mace tana al'ada ya za a yi za ta shiga kasuwa ko ku a'a za ta koma za a yi eti zalin ta kamar da cifa a canji lohunna a mai da ita can wani guri a rufe ta kamar da yahudawan suke yi hakan mazhabar yahudawan za ku gaya wa mutane ko kuma za ku gaya musu dai ya kamata dai fala ta karabu hunna din nan dai ku dan bakata a bisa bayanin malamin tatsiri tunda an ce na annabin ba ƙarya ne a sannan Allah subhanahu wata'ala a cikin suratun nisa da ya maganar lokacin da aka da miji ya kula da matarsa tana neman ta kangare Allah subhanahu wata'ala ce fa'izuhunna wahjuruhunna fil mazajir wahjuruhunna alhijran a larabci ne kauracewa ko kauracewa ku kaurace musu fil mazaji idan a bisa mazhabar dan tatsi ne fahjuruhunna ya kamata ya tayi hijira ya hijira idan idan miji da mace suka samu sabani to kawai fahjuruhunna ku yi musu hijira ka dauki kayanka in kana bauchi ka tafi koma ka tsina ko in kana dutsen ma ka dawo bauchi saboda an ce ka yi hijira saboda inda har za ka ce za ka ɗauki lafazi ba tare da ka duba siyaki ba kaga Allah ce fahimci ruhun na fil mazaje mazaje shi ne gurin kwanciya kana gurin tare da ita a kwance a kan shimfiɗa amma baka kusance ta ba shi ne hijiran ɗin shi ne hijirar shi ma wannan fala ta hunna din kuna tare da ita amma ba kusanci ta shi ne adamul qurban din ballantana ma alqirban din kamar da yake a luga yana nufin ba alal jima abin nan din sa fi'ilin sa madi qariba kamar sami'a yaqrabu fala taqrabuhunna qariba yaqrabu kamar sami'a yasma'u kuma yata'adda bi nafsihi laysa laysa fi'lan qasiran ba kamar alkurban ba ce la taqrabu minhu idan kusanci ne idan shi ko na la taqrabu hunna ka kusance su saboda haka yadda aka ce fajiruhunna fil mazaje wanda kuma ba ana nufin ka tashi kai kaura ka bar dakin kamar gadan ba kamar shimfidar ana nufin ka kwanta shi mun amma ka juya mata baya to haka shi ma nan la taqrabu hunna abinda ake nufi kenan to wannan in muka ce za mu yi dogon bayani za mu cinye lokacin namu a ilmuddin na zamani ya tabbatar da cewa inda daman illar take a ce an samu kusanci na aure a lokacin da ake abin nan a nan da ake samun cututtuka suna tsana ba amma ba wai a yi mu'amala ta yau da gobe a gaisa a zauna a kama juna a rungumi juna duk ba wannan bane yake kawo illa wannan a rikitance ma an tabbatar da wannan saboda haka ban san da yadda tatsina za su yi su ɗabbaka ayar bisa fahimtar su ba da bayaninsu a bisa fahimtar su da bayaninsu fala ta ƙarbo hunna ɗin nan ya kamata a ce kada a matsa kusa da inda suke ma ballantana ta yi abinci ta kamaka kana zaune ta aje kusa da kai a to kun karya kun karya ayar cewa yas'alunaka 'anil mahid wa yas'alunaka suna tambayarka da dan tatsina ba zai iya ce maka sahabbai ne suke tambayar ba ko ba sahabbai bane tunda shi ba karɓar bayanin kowa sai abin alqur'ani ce duk wa yasalunaka da alqur'ani ba a inda aka faɗi waɗanda suke tambayar wa yasalunaka an zil qarnayn wa zuwa ya suka yi tambayar musulmi ne ko yahudawa ne ko waye ko mushrikai ne a bisa tafsirin dan tatsi ne bai kamata ya ce mushrikai ba bai kamata ya ce musulmi ba bai kamata ya ce sahabbai ba saboda alqur'ani bai faɗa ba shi kuma ya ce abinda duk ba ba ya ce alqur'ani ƙarya ake yi wa yas'alunaka 'anil mahid kai ya kuskura kai ya kuskura ya sabil da baka yace sahabbai sun tambaye annabi kai ya kuskura ya wannan sabil da baka a koma a saurari tafsirin in wani ya yi sabil da baka a tuna masa babu babu adda alqur'ani yace sahabbai ne to yas'alunaka yana iya zuwa mu a tafsiri muna samu tayar bayanai da aka taskake mana wa yas'alunaka wani lokaci zama sahabban ne kamar irin nan wa yasalunaka wani zama yahudawa ne kamar yasalunaka an zil qarnai eh yahudawa ne yasalunaka alil jibali fa qul yansifa rabbi nasfa da ire-iren su kowanne idan muka koma da tattafanmu na na, na musulunci wanda duk musulmin duniya suka yadda cewa ingantattu ne suna mana bayani amma yanzu akwai sababbin bayanai na intatsi ne wanda su kuma nasu bayanin sai an ji abin da suka ce Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون الله سبحانه وتعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون للي شيد الأمر يكي وتقنجي هذا كتكين باينا سنة وربنا يا أبنججم آمنا من إيماني فاغفر لنا don haka ka gafarta mana warhamna ka ji kanmu wa anta khairur rahimin kai ne fiyayyen masu jin kai fattakhattumuhum sikhriyan sai kuka rike su ababan izgiri hatta an saukum zikri har suka mantar da ku ambatona wa kuntum minhum tadhakun kun kasance kuna yi musu dariya inni jazaituhum al-yawma bima sabaru lalle ni a yau na saka musu saboda hakurin da suka yi annahum humul faizun da cewa lalle su su ne masu ba samun babban rabo da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi narkon ƙarshe da magana mai zafin gaske da za ta samu wato kafirai a wuta na cewa ƙalaksa'u fiha wa la tukallimun Allah ce ku zauna cikin ƙasƙanci a cikin wuta kak ku sake yi mun magana sai kuma ubangiji subhanahu wata'ala yake tuna musu abinda suka rika yi a nan duniya wanda har ya jaza musu samun kansu cikin wannan mummunan matsayi samun kansu cikin azabar Allah innahu kana fariqun min ibadi yadda lamarin yake akwai wasu jama'a wata kunta jama'a daga cikin bayina je mun ce wannan izafa izafa ta ta tashrif bayina na kirki masu daraja yaquluna suna cewa cikin kaskantar da kai gaban Allah subhanahu wataala da tadarrui da nuna cewa masu bukatuwa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala su masu gazawa ne suna tawassali da imaninsu imaninsu ya kunshi kyawawan ayyukansu don ba a samun imani sai da kyakkyawan aiki al'iman qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan saboda haka amanna da suka ce shine imanin da suka yi na gaskata Allah da manzansa da abin da ya zo musu da shi da kuma kyawawan ayyuka da suka aikata suna tawassuli da wannan suna kamun kafa da wannan a wurin Allah subhanahu wataala suna cewa faghfir lana ka gafarta mana wannan yana nuna cewa sun fi duba janibin gazawarsu da janibin laifukansu akan janibin ihsaninsu kyautatawarsu bayan Allah ne na kwarai ba su zama kuma bayan Allah na kwarai ba sai da suka yi kyawawan ayyuka bal ma daga cikin kyawawan ayyukansu akwai imani da suka yi shine mafi kolin abin da suka yi mai kyau imani da Allah to amma ba su ce ya ubangiji ka saka mana akan abin da muka yi ba ba su kawo wannan ba sai suka kawo magana gafara gafara shine ka lullube mana laifukanmu ka yi mana afuwa ka kawar da kai daga laifukanmu sai ya zanto janibin laifinsu suke dubawa ba janibin ihsaninsu ba ba janibin kyawawan ayyukansu ba wanda yake nuna maka cewa ba su rudu ba kuma ba su rudu kansu ba sun dauka duka abinda Allah subhanahu wataala zai ba su na sakamako falala ce gare daga gare shi amma ba wai dan sun cancanta dole a ba su ba sai dai ubangiji subhanahu wataala ya musu falala ya yi musu rahama ya musu amma ba wai dan ya zama bashi akan ubangiji sai ya biya su ba shi yasa ba su ma kalli wannan jaribin sai suka kalli jaribin gazawarsu da haka addu'a su sai ta kunshi neman gafara faghfir lana kai mana gafara warhamna kuma ka ji kanmu ka yi mana rahama domin babu wani abin da zai kai su zuwa ga samun sakamako na ubangijinsu sai rahamarsa amma ba wai cewa su dole ne a saka musu ba saboda aikin da suka yi ya cancanci su sayi aljanna da dukiyarsu sai dai falalar ubangiji zai sa ya musanya musu ayyukan nasu da wannan gidan aljanna din shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna ba ɗaya daga cikin ku wanda aikin sa ne tsuran aikin sa zallan aikin sa zai kai shi aljanna suka ce wala anta ya rasulullah har ma da kai ya ma'aikin Allah sahabbai ce wala ana har da ni illa an yataghabbadani Allah bi rahmatihi sai dai Allah sai dai Allah ya lullube ni da rahmatsa saboda haka duk abin da ubangiji subhanahu wataala yau bawansa na azaba fa bi adlihi adalcin sa ne duk abin da ya bashi da kyakkyawan sakamako na gidan aljanna da daukaka fa bi fadlihi to falalasa ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un da falalar Allah da rahmarsa sai musulmi mu'minai su farin ciki su nuna farin cikin su da falalar ubangiji da rahmarsa duk ta fi abinda suke tattarawa da kyalekyalen duniya to shi ne suka ce warhamna wa an ta khairun rahimi da kai ne fiyayyen mai yin rahama duk wani wanda zai nuna jin kai da tausayi bai kai Allah subhanahu wata'ala ba domin abin da ya halitta na tausayi kaso 99 suna wajensa kaso ɗaya ne ya saukar a cikin bayansa cikin halittunsa gaba ɗaya da shi ne uwa take tausaya wa ɗanta uba yake tausaya wa ‘ya'yansa da shi ne dabba take tausaya wa ‘ya'yanta da wannan kaso ɗaya ne duka irin abin da za ka gani na tausayi ya ba ka sha'awa a doron ƙasa daga cikin wannan kaso ɗaya ne kaso casa'in da tara ubangiji su bani wata'ala ya bar su a wajensa don ya yi wa bayansa rahama da su cewa rahmati wasu a kulle shai za ka rahamar ubangiji su bani wata'ala ta yalwaci komai saboda haka suka roki Allah subhanahu wataala gafara da rahama kuma suka yi tawassuli da aikin su mai kyau da kamar yadda muka nuna ajiya cewa wannan yana ɗaya daga cikin nau'in tawassuli da shari'a ta yarda da shi ka kai kamun kafa da kyakkyawan aikinka kamar yadda Allah subhanahu wataala yake gaya mana mu'mini suna addu'a rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum rabbana fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar suka ce ya ubangiji innana sami'na munadiyan yunadi lil iman mun ji mai kira yana yin kira zuwa ga imani yana cewa an aminu bi rabbikum ku yi imani da ubangiji ku fa amanna to ubangiji mun yi imani aiki da yayi azumi ne ko sallah ce ko sadaka ko sada zumunci ko taimakon wanda yake bukatar taimako ko wani kowane irin aiki da zaka yi na alkhairi kana iya tawassuli da shi kai kamun kafa da shi ya ubangiji wannan aiki da nayi ya ubangiji idan dan kai nayi shi ya Allah nayi ikhlasi a cikin sa ya Allah ka biya min bukata iri kaza da kaza da kaza wannan tawassuli mai kyau sannan a cikin a cikin addu'ar sa'ar suka yi tawassuli da sunan Allah wanda Allah subhanahu wataala shi ma yayi umarni ayi tawassuli da wannan walillahi al-asmaa'ul husna fad'uhu biha walid'u Allah aw id'u ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asmaa'ul husna Allah subhanahu wataala ya umarce mu mu roke shi da ta hanyar tawassuli da mafi kyan sunayensa kamar yadda anan suka roke shi suka yi tawassuli da sunansa arhamur rahimin wanda ya fi kowa rahama cikin wanda ya fi duk wani masu rahama rahama kana neman gafara ka yi tawassuli da sunansa al-ghafur kana neman arziki ka yi tawassuli da sunansa ar-razzaq kana neman izza ka yi tawassuli da sunansa al-aziz duk abin da kake nema ka yi tawassuli da sunansa da ya dace da wannan bukatar taka wannan shine falillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wannan yana daga cikin at-tawassulul mashru' tawassuli da shari'a ta zo da shi ta kuma amince da shi kai tawassuli da wannan to haka waɗannan bayan Allah suka zanto sha'anin su sha'anin ubangiji ne kawai ba su damu da ku ba har wato al'amarin su tsakanin su da ubangiji ne ya dame su amma fattakhastumuhum sikhriyan sai kuka mayar da su ababan yi wa izgili kuna musu izgili wannan sikhriyan a wata ƙira'ar ƙira'ar kisa'i da hamza da abu jafar da khalaf suna karanta ta sukhriyan bidan bisin fattakhastumohun sukhriyan amma sauran jumhur suna karanta ta sikhriyan bi kasar sin yawa daga cikin malaman luga da malaman tafsiri sun ce duk ma'anarsu ɗaya tana nufin izgili wannan shine abin da aka samu daga manya-manyan malaman lugasi bawaihi da al-khalil suna cewa sikhriyan da sukhriyan da abu da yake nufi as-sikhri da as-sukhri amma an samu wasu daga cikin malaman luga kamar kisa'i da al-farra suna rarrabewa cewa sikhriyan ana nufin izgili sukhriyan kuma ana nufin bautarwa ko kuma hidimtarwa fattakhastumuhum sukhriyan wato kuka mayar da su masu yi muku hidima to amma dai yawancin malamai sun fi karkata akan cewa ma'anar ɗaya ce da sikhriya din da sukhriya din duk qira'ar qira'o'i bi duk ma'anar su ɗaya fattakhastumuhum sikhriyan sai kuka mayar da su ababan yi wa izgili kuna musu dariya kuna musu izgili kuna wulakanta su kuna nuna cewa wasu galabaitattu ne wasu miskinai ne wasu masu rauni ne waɗanda ba su isa ba kamar yadda kafiran makka suka rika kallon sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na farko da suka yi imani da shi da suka kewaye shi irin su bilal al-habashi irin su suhaib ar-rumi irin su khabbab ibn al-arat irin su ammar ibn yasir ire-iren waɗannan sahabbai waɗanda ba su da gata a garin makka masu rauni ne to suna musu kallon wasu raunana wasu marasa galihu da haka suna musu izgili da irin wannan to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wannan izgilin da kuke yi musu shine ya mantar da ku zikiri ambatona maimakon ku tsaya ku yi tintintini cikin abin da ake karanta muku na alkur'ani ko wa'azantu sai ya zanto kawai kun mai da hankali wajen yiwa bayan Allah na kwarai waɗanda su gaba ɗaya hankalinsu ya koma kan bautar Allah suna roƙonsa ba dare ba rana suna neman gafararsa ko kuma kuna ta musu izgili kuna ta musu wato wulaƙanci hatta an saukun zikiri har suka mantar da ku ambatona wato kuka shagala da sakuriya maimakon ku tsaya ku lura da abin da ake gaya muku ku tsaya ku yi tunani akan wa'azin da ake muku ku fahimci ayoyin da ake karanta muku ku yi aiki da su wasu malamai sun ce hatta an saukum zikiri ana nufin zikirullahi azza wa suka mantar da ku zikiri na wato kuka daina ambato na ambato na girmamawa na rabauta wasu suka ce ana nufin zikirullahi wal iman wasu suka ce ana nufin zikirullahi wal qur'an duka waɗannan ma'anoni suna ƙarƙashin zikiri din da Allah subhanahu wataala ya ambata duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi na ayoyi waɗanda ake karantawa duk suna cikin zikiri sai ce wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna kaga farko aka ce wa man arada an zikiri amma gaba aka ce kadhalika atatka ayatuna saboda ayoyin Allah din sune zikirin abinda ake karanta masa na wa'azi na ayoyin Allah subhanahu wataala yana kawar da kawar da kai baya tsayawa ya lura da ma'anonin abinda ake karanta masa balle ya aiki da su to shine wannan nisyanu zikiri din da Allah yake nufi anan saboda haka izgili da suke ya mantar da su wannan wannan wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa dabi'a ce ta kafirai suna kallon muminai kallo na wulakanci wa ma nara kattaba aka illa allazina hum araziluna bariyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin mutana annabi nuhu suka dubi annabi nuhu da yan tsirarun muminai da suka yi imani da shi suke ce masa wa ma nara kattaba aka illa allazina hum araziluna bariyar ra'i ba waɗanda muke ganin suna binka sun yarda da kai sai waɗanda suke kaskantattu a cikinmu ɗan wato wawaye marasa hankali su ne badiyar ra'ayi waɗanda suke marasa wayo su ne suke binka shi yasa herakal lokacin da yake tambayar abu sufiyan game da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa su waye mabiyansa ba su rauni ne ko kuma a'a ba su ƙarfi ne ya ce bal zu'afa'uhum masu launi su suke binsa ya ce hakanan annabawa suke masu launi ne suke binsa to kasancewar masu launi ne suke fara imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya zanto wannan ya zama fitina ga su waɗanda suke da galihu suke da wadata ko suke da sarauta sai ke ganin ya za a ce wannan abu abu ne mai daraja mai kima amma a ce waɗannan masu raunin su za su fara cin masa ba mu ba sai abin ya zama musu fitina shi ne Allah yake cewa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a haula imanna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alam bishakiri shi haka nan muke fitinar sashin su da sashi li yaqulu domin su rika cewa a haula allazi a haula imanna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan su ne Allah ya zaba yayi wa baiwa cikin mu Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu cewa abin ba haka bane alaysa Allahu bi'alam bishakirin Allah shi ya san masu godiya don haka yayi musu sakayya gurgurda aikin su amma abin ba wai magana ta tara dukiya bace ko wadata ko matsayi wanda yafi komawa ga Allah subhanahu wata'ala shine wanda Allah subhanahu wata'ala zai taimakawa saboda haka sai ya zanto sun rike su abin izgili annabi nuhu alaihi salam haka suka yi ta masa izgili taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun in kuna mana izgili mu ma akwai ranar da za kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun duk sanda wata jama'a daga cikin mutanensa suka wuce ta gabansa sai su rika masa izgili yace in taskharu minna idan kuna mana izgili to mu ma akwai ranar da za ta zo za mu rama abinda kuke yi mana da izgili Allah na cewa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un haqiqa an yi ma waɗanda suka gabace ka izgili manzannin da suka gabace ka an masa izgili amma da ƙarshe abinda suke izgilin da shi ya auka musu Allah subhanahu wataala yana faɗa mana innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin Allah ce innal ladina ajramu lalle waɗanda suke masu manyan laifuka su ne kafirai kanu minal ladina amanu yadhhakun sun zamo suna yi wa mu'minai dariya wa idza marru bihim yataghamazun in suka wuce ta wajen su sai su rika ziddan su kaga wani wai shi wai shi mumini ne kaga shi wai shi yafi kowa tsoron Allah duba shi sai wani sumsum su yake da kaga shi kaza kaza kaza ana ta magagaru bakaki a kansu sannan wai zan kalabu ila ahli man kalabu fakihin in sun koma gida su koma suna murna suna farin ciki cewa sun yi wa muminai izgili to shine Allah subhanahu wataala yake cewa inni jazaituhum al-yawma bima sabaru a yau na musu sakayya saboda haƙurin da suka yi sun yi haƙuri akan wannan izgili da kai ta musu da irin wannan sunaye iri-iri da kurka ba su da irin sifofi daban-daban da kuke sifanta su da su da sun wuce a rika aibata su a aibata sutura su a aibata gemun su a kira shi gemun dan akuya a ce musu wuce ka abin da saki wannan ka haye ruwan aiwa aiwa ta gaya musu kawai saboda sun ɗabbaka sunna akwai wani daga cikin masu tambaya ya rubuto yake tambayar cewa akan sutura wato yana yana yin sutura irin wadda sunna ta ce a yi baya barin tufafinsa suna wuce idan sawu suna jan ƙasa to sai zanto abokansa waɗanda ba su san hadisan da suka yi umarni da haka ba ko ba su yadda ba sai suke masa dariya suna masa izgili shi ne yake cewa shi kamar ma ya ƙaurace musu idan kana ga akwai alamun alkhairi tare da su kada ka ƙaurace musu gaba ɗaya ka ci gaba da yi musu nasiha sai dai idan ka ga cewa abinda suke yi zai maka tasiri a zuciya to sai ƙaurace musu amma in kana zaton cewa watakila za ka iya jawo hankalinsu su fahimci cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suke wa izgiri ba kai ba النبي صلى الله عليه وسلم شيتي أزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن كان ولا بد فإلى الكعبين وما أسفل من الكعبين ففي النار ترى مؤمني تطيع إلى رب قولي إن يزموا دولة توجه هكا تتوجه إلى الساو كتوجه إلى الساو وإن كان ولا بد كتوجه إلى الساو فما أسفل من الكعبين دأ من يوجه إلى الساو ففي النار الذي زي قونا abin da ya karu a cikin wuta haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisi sahih hadisin muslim hadisin abu dhar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathatun la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim abu dhar yace qad khabu wa khasiru man hum ya rasulullah قال المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بحلف كاذب annabi yake cewa mutane uku Allah ba zai musu magana bara da gobe kiyama ba zai kalle su ba kallo na rahama ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi Abu Zar ya ce ya Rasulullahi waɗannan mutane sun tabe sun yi asara su waye su Annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-musbiru izarahu wanda yake sakin tufarsa tana wuce iyaka tana jan ƙasa da kuma almannan wanda yake bayar da kyauta ya zo yana gori ya bayar kuma ya zo yana goranta ba wanda ya bayar ya bawa sannan walmunfiqu sil'atahu bi halifin kadhib da wanda zai yi ƙarya don ya sayar da hajarsa ya karya cewa kaza na sai abin nan don a saye ta da- da- da- da- da- da farashin da yake so ko ya ce wallahi an taya abin nan kaza ban sayar ba kuma karya yake ba a taya ba don a ba shi abin da yake nema To annabi ya ce to waɗannan su ne guda uku waɗanda Allah subhanahu wata'ala ba zai musu duban rahama ba to duk wanda ya san waɗannan wannan narko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga ya ya yarda da wannan to ba zai izgili ba ga wanda shi shi Allah subhanahu wataala ya bashi ikon ka- kiyaye kansa ya bashi ikon kare kansa to wannan izgili shi ya jawo musu to amma kuma a lahira sai gashi ubangiji subhanahu wataala ya saka ma waɗannan da aka rika yi wa izgili ana musu kallon gidadawa ƙauyawa da kansu bai waye ba sun iya yarda su more a nan duniya su ji daɗi su fantama su wata ya su yi abin da suke so abin da ransu yake so duk sun ƙi su ji daɗin duniya sun takura kansu sun matsa wa kansu da an ce Allahu akbar su tafi masallaci sun fi- kamar su suka fi kowa sallah to sai kuma gashi a lahira Allah ya musu kya- kyakkyawan sakamako sun zamo su suka samu tsira daga shiga wuta kuma suka samu gidan aljanna shi yasa su wato ‘yan wutan idan aka suka shiga wuta suka duba suka duba ba su ga waɗanda da suke wa izgili a cikin wuta ba to a nan zan ma sai suke ɗibe ƙalu malana la nara rijalan kunna na udduhun min al'ashirar ta kaznahun sikiriyan amza ka ɗan humul absar ce malana la nara rijalan ya ah me ya same mu ne ina mazajen nan da ba ma ganin su yanzu ba ma ganin su a nan kunna na'udduhum min al-ashrar mana daukan su wasu ashararai ne wasu masu matsawa mutane ne ashararai marasa san zaman lafiya masu wato cuskunawa mutane haka muke musu kallo ashararai muke musu kallo wasu masu tsatsauran ra'ayi eh yaya aka yi anan kuma ba ba mu gansu ba a cikin wuta kunna na'udduhum min al-ashrar takhadnahum sikhriyan daman kawai izgilin da muke musu shikenan kawai hamza qad anhum al-absar ko ko idanunmu ne suka karkace ba ma gano inda suke suna nan cikin wutar tare da mu amma mun kasa gano ina suke to haka ubangiji subhanahu wataala yake yi wa mu'minai da suka yi hakuri a nan duniya suka jure wa dukkan wata cutarwa da wasu bakaken maganganu da suka ji daga abokan gaba ko daga jahilai game da Allah ce waje zawon bima sabaru jannatan wa harira Allah ya saka musu saboda hakurin da suka yi da gidan aljanna da kuma alharis a nan inni jazaituhum al-yawm bima sabaru akwai idmaj wato shigar da wata ma'ana a ƙarƙashin wata ma'ana Allah subhanahu wataala anan ya gaya mana yana gaya mana ƙarar cewa saboda haƙurin su yayi musu wannan sakayya kaga anan akwai ishara zuwa ga falalar haƙurin akwai ishara zuwa ga falalar haƙurin kuma akwai ishara zuwa ga cewa izgilin da su waɗannan kafirai suke yi musu shi ya jawo su kuma suka yi haƙuri kuma haƙurin ya zama musu alheri saboda haka rubba zarratin nafi'a wani abin da za a yi maka ya ɓata maka rai ya sa ka ji ba daɗi ƙarshe kuma zai iya zama maka mai amfani eh wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu wani abin ba daɗi musamman ma a rika gaya maka wasu maganganu marasa daɗin faɗa marasa daɗin ji maka kai ta haƙuri to wani haƙurin kuma ƙarshe sai ya haifar maka da alheri to wani yana nuna maka falala haƙuri kuma cewa in ije zai tuhumul yau mai masu sabaru da Allah ya ce na taka musu a yau da abin saboda abin da suka yi na haƙuri shi kansa nan akwai cusa cusa haushi a cikin zukatan waɗannan ‘yan wuta waɗannan kafirai akwai tusa musu haushi kamar Allah yana gaya musu cewa ku ɗannan ku kuka jawo suka samu wannan babban matsayi ku kuma kuke cikin wannan matsala ba ku kuka rika yi musu izgili ba wannan izgilin da kuke musu kuma sai suka yi haƙuri haƙurin kuma sai ya ja musu amfani ku kuma ya jefa ku cikin wannan matsayi kaga mutumin da kake yin wani abu don ya cutu kuma ƙarshe sai abin ya zama masa alheri kai kuma abin ya dawo kanka to ya fi ciwo ya fi zafi annahum humul faizun Allah ce su ne masu samun babban rabo akwai kira'ar hamza da kisa'i innahum humul faizun bi kasr hamzatu inna innahum humul faizun kamar ta zama jumla ce istinafiya jumla ce sabuwa kuma al-istinaf yana zuwa bi ma'anar ta'lil wato yana zuwa da ma'anar bayanin sababi gaba ya ce inni jazaituhumul yawma bima sabaru a yau na yi musu sakayya da haƙurin da suka yi innahum humul faizuna saboda su ne masu samun babban rabo saboda su ne masu samun babban rabo innahum innahum a bisa qira'ar hamza da kisa'i duk da jumla ce istinafiya ta zama bi ma'anar talil akwai sauran qira'ar makaranta annahum bi fathi hamzati anna anna anan kaga zahirinta tana zuwa da ta zo da ma'anar talil wato li annahum humul faizun nayi musu wannan sakamako domin su ne masu samun babban rabo ko kuma ta zamo bi ma'ana ala ma'ana al-maf'uliyya ta zamo anna din da wa ma dakhalat alayhi fi ta'wil al-masdar ay jazaytuhum jazaytuhum al-yawma bi sabrihim al-fawza na saka musu da rabauta saboda hakurin da suka yi saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya saka musu da gidan aljanna ya saka musu da ni'imar aljanna ya kubutar da su daga azaba to kamar yadda Allah ya ce fal yawm fal yawm alladhina amanu من الكفار يضحكون على العرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون آه ما كانوا يفعلون الله سبحانه وتعالى فاليوم تو أيو الذين آمنوا من الكفار يضحكون أيو كما مؤمنين إذا سلك أيو كافرين داليا الجزاء من جنس العمل أبن تسكي سوما أيوس سوى هكا أيو كما مؤمنين إذا سلك أيو za su rika yi wa kafirai dariya daga ina alal ara'iki daga kan gadajensu na aljanna yanzuruna suna kallo su suna cikin azaba suna shan wahala suna musu dariya Allah ce hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun shin an yi wa kafirai sakamakon abin da suke aikatawa kwarai kuwa an musu sakamako kuma sakamako wanda ya dace shine kuma ubangiji subhanahu wataala zai ci gaba musu da bayanin abinda za su gamu da shi bayan tashin alkiyama wanda suke karyatawa da kuma tambayar da za a yi musu da irin rayuwar da suka yi a nan duniya wato shekara nawa suka zauna a duniya shekara nawa suka zauna a duniya duk da dadin da suka ji da morewar da suka yi yaya suke ganin dadewar wannan zaman su a duniya wannan ita ce matashiyar karatunmu insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh oh sai kuma na azarba bi dashi ba